أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا أقول يا الله سبحانه وتعالى دي ساكي هذا مو أولا مريتنا litinin 24 ga watan ramadan a shekara ta 1438 na hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina wanda kuma shine a tara ga watan shida a shekara ta 2017 a lissafin miladiya a jiya cikin abin da ke karantawa a littafin malam abdurrahman bin nasir sa'idi rahimahullahu ta'ala ya ne mana bayanin la'alla hikimar da ta sa Allah subhanahu wa ta'ala ya shigo da maganar haramcin riba da kiran muminai kada su shi riba shi ne abin da ya ambata a baya a wurare biyu dangane da sharuɗan da ya sanya na taimakon muminai da kare su daga makircin abokan gaba shine in an ji tsoron Allah an yi haƙuri to wannan tsoron Allah ɗin la'alla mutane su ce menene hanyar da za a samu tsoron Allah to shine sai kawo wannan daga cikin hanyar da za a samu tsoron Allah shine a nisanci cin abubuwan da Allah maɗauki ya haramta babba daga cikinsu shine riba mun yi wannan bayanin ko yawwa shine har sai yake cewa فذكر الله في هذه الآيات أهم خصال التقوى التي إذا قام العبد بها فقيامه بغيرها من باب أولى وأحرى سنيتي ويدل على ما قلنا أن الله ذكر لفظ التقوى في هذه الآيات ثلاث مرات أبن ذيك الفقوم قال دمك فدا شيني كونغا أتكين وأنن ayoyi Allah ya faɗi maganar takawa har sau uku ayoyin da yake nufi su ne waɗannan ayoyi da malam muka ji ya karanta yanzu ya ayyuhal ladina amanu ya ayyuhal ladina amanu la ta'kulu riba adhafan mudha'afa wattaqullaha la'allakum tuflihun wattaqu an-nar allati u'iddat lil kafirin wa ati'u Allah war rasul la'allakum turhamun sai kuma yace wasari'u ila maghfiratin من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت لوانه للمتقين تهدى وانا يهدوك دوانا للمتقين كن يا فدين واتقوا, الله واتقوا النار التي أعدت للكافرين dan ce wattaqullaha la'allakum tuflihun sannan kuma ya faɗi aljanna da faɗinta sai shi allati uiddat lil muttaqin to waɗannan kun ga an faɗi abubuwa na magana tsoron Allah har wuri uku dan ya nuna mana cewa lallai abinda ake nufi an tsakaita wannan magana ta al'amuran da aka kawo zancen maganar riba da haramcin cin riba ba da kuma san dan a faɗakar da mumini cewa in fa yana son Allah ya taimake shi akan abokan gaba in yana son Allah ya tsare shi daga makircin abokan gaba to sai ya samu takawa da takawa da haƙuri babbar hanyar kuma samun takawa shine nisantar maharim abubuwan da Allah ya haramta babbar daga cikin manyan abubuwan da Allah madauki ya haramta kuwa shine cin riba Allah ya tsare mu to za mu tashi inda yake cewa fa qawluhu ta'ala ya ayyuhallazina amanu nan ne muka yi magana ko ya ce fa qawluhu fadin Allah madauki ne shi ya ayyuhallazina amanu kullu ma fil qur'ani duk abin da ke cikin alqur'ani min qawlihi ta'ala na faɗin Allah madaukaki ya ayyuhallazina amanu mana duk inda kaga ya ayyuhallazina amanu a cikin alqur'ani if'alu kaza an ce ku yi kaza aw utruku kaza ko kuma ku bar kaza yadullu ala anna al-imana huwa sababu da'i wal mujibu limtithali dhalika al-amr yana nuni akan cewa imani shine sababin da yake kira da yake kuma wajabta a yi da'a ga wannan umarni a aikata shi ma'ana dan imaninka ne aka kira ka ka ji tsoron Allah dan imanin ne aka kira ka ka aikata kaza dan imanin ne aka ce ka bar kaza imaninka shine zai harzuka ka ya ja ka ka aikata abin da Allah ya ce a aikata kuma imaninka ne zai jawo ka ya tsoratar da kai kar ka aikata abin da Allah maɗauke ce kar a aikata ashe kenan idan aka ce ka yi ka ƙi ko aka ce kar ka yi sai ka yi to akwai tuhuma a imaninka shine abin da malamin yake so ya fito da shi idan haka mutum sai lalibi imaninsa ko na gaske ne in an ce a daina cin riba har yanzu ya ƙi ci ya ƙi daina ci in an ce a daina zina ya ƙi daina an ce a daina giba ya ƙi daina a daina sata ya ƙi daina a daina duk abubuwan da Allah madauki ya haramta ya ƙi daina Allah ya ce yayi sallah ya ƙi yayi azumi ya ƙi yayi da'a ga iyayensa ya ƙi ya zauna lafiya da mutane ya ƙi yayi gaskiya a mu'amala ya ƙi to akwai alamar cewa wannan mutumin ba shi da imani ko kuma imaninsa ya tawaye mummunan tawaye Allah sa an fahimci zancen to sai ce li'annal imana eh haka ne ko واجتناب ذلك النهي da kuma nisantar wannan abin da aka hana لأن الإيمان domin ku shi imani huwa التصديق الكامل بما يجب التصديق به imani ma'anarsa shine gaskata duk abin da ya wajaba a gaskata kuma almustalzim li amali jawarihi wanda yake lazimta ayi ayyuka na gabubba aikin gaba abin da yake haifar da shi shine imanin zuciya alamar imani ya kammala a zuciya ko kuma akwai shi a zuciya shine a ga cewa gababba suna aiki to idan mutum bai fahimci haka ba yanzu ya za a yi ta gaya maka Allah maɗaukaki ya halicce ka ya yi aljanna ya yi wuta za a yi hisabi za a sa ka nan ko can kuma an ce ka yi nan idan dai har ka yarda da maganarsa gaskiya ce ai ya kamata in kana son ka tsira da kanka to ka aikata abin da yace ka yi kuma ka nisanci abin da ya hana fanahahum an akli riba don haka sai hana su cin riba abu'afan mudha'afatan ninkin ba ninki a ninka a sake ninkawa wa zalika huwa ma'tadahu ahlul jahiliyyah je mun yi magana akan cewa wannan magana abu'afan mudha'afa ba mafhumi ne da ita ba ko ba a daukar mafhumul mukhalafa daga cikinta amma abin da yake faɗa yace dalilin faɗin wannan shine wadalika huwa ma'tadahu ahlul jahiliyyati wannan shine abin da mutanen jahiliya suka saba yi wa man la yubali bil awamir shar'iyyati da kuma wanda ba ruwan zama da umarnin shari'a min annahu na cewa ma'ana abin da ke nufi daga cikin waɗanda ma ba 'yan jahiliya ba waɗanda suka go bayan saukar alkur'ani amma kuma ba su damu da kiran alkur'ani da umarnin da Allah maɗauki a cikinsa da umarnin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi a hadisansa ba me suke yi wajen mu'amalar su ta bashi min annahu cewa idza halal dainu in lokacin biyan bashi yayi shine halal daini eh alal mu'siri akan mutumin da ba shi da hali yana cikin wahala yana cikin tsanani walam yahsul minhu shay'un amma kuma ba shi da abin da zai biya kuɗin da zai biya wannan bashin ba shi da shi qalu lahu to su sai su ce da shi imma an taqdiya ma alaik ko dai ka biya abin da ke kanka misali mutum ya go yaranci dubu goma a wurin wani sai ce to in wata uku ta yi misali ya ce ina da abubuwa da yawa ba zan iya biya ba sai bayan wata uku sai ce to shikenan a rubuta rubuta aka rubuta cewa ni wane rubuta akwai na karɓi bashi a wurin wane na kaza akan zan biya rana kaza in ba ku manta ba mu a tattaunawar mu akan harkar bashi mun yi magana a lokacin a ƙarshen suratul baqara ko wa yake rubutawa hmm? idan mai karɓar bashi ya iya rubutu shi zai rubuta yawwa kuma a language ɗin ko a yaren da ake so a je a takaddar bashi wanda bashi yake kansa shi zai faɗa mun fahimci abu ba kai da kake bin bashi kai za ka ce ni ina bin wani bashi ba kuma kuma ta gudun wannan zancen wanda ake bi shine zai ce ni wani na karɓi bashi a wurin wani domin wannan shine i'tirafi ya yadda da abin da ke kansa idan ku shi mai bashi ne ya ce ni wani ina bin wani bashi wannan sai a iya ɗaukar ta da'awa ce sai an samu shaida yawwa to ba wannan zancen muke ba mutum ya karɓi dubu goma ya zo rubuta ya ce ni wani na karɓi dubu goma bashi akan zan biya shi a bayan wata uku to idan wata uku ta cika sai kuma bai samu ba sai shi mai kuɗin wanda ya bada bashin kenan ko sai ya ce ko dai ka biya wannan dubu goma da ake bin ka minan daini na wannan bashi wa imma an nazida fil muddati ko kuma mu ƙara maka lokaci a sai a ce to za a ƙara maka wata ɗaya wa nazidu wa imma an nazida fil muddati wa yazida fi ma fi zimmatika wa yazidu ma fi zimmatika sannan kuma abin da ke kanka shi ma ya karu sai a ce masa to yanzu tunda wata uku ta baka iya biya ba mun ƙara ma wata ɗaya amma kuma maimakon dubu goma dubu sha ɗaya za ka kawo kun gane wannan surar to ita ce abin da Allah madauki ke faɗa a nan wajen yauwa ita ce surar ribar da aka santa dama a zamanin jahiliya fayadarru alfaqiru shikenan sai shi gashi mabukaci sai ya ƙara tsananta cikin bukata ma'ana bukata sai sai ta tsananta ya shi ƙara shiga cikin kunci sai ya kuntata wa yastadfi'u gharimahu sai ya kokari dai ya kawar da shi wannan garib din garib shine mai bin ka bashi mai bin ka bashi wanda ya baka bashi shi ake ce mu garimi ai ku karanta littafan fiqhu daga cikin uzurorin rashin zuwa juma'a idan mutum yana tsoron garimin sa zai kama shi ko yana tsoron kana tsoron mai bin ka bashi zai kama ka an yafe ma ka zauna gida kai sallah karka je juma'a ko ku san wannan ba to Allah ya kyauta Allah ya tsare mu da fadawa cikin nauyin bashi to sai ke cewa shi fakiri zai kokari ya tunkuɗe tunkuɗe ba ana nufin da ƙarfi da ke shi ba ana nufin ya dai fita daga wannan tsananin na mai bin sa bashi a yana cikin takura ko tunda yana cikin takura so yake dai a yi wani abu dai da za a ɗan rabu shine ma nan ya stagfi'u gharimahu wayaltazima dalika shikenan sai ce to ya na iya sai ya karbi abin da aka dora masa karin wata daya karin dubu daya an gude kun gane wancan misali shi ma nan wayaltazima dalika sai ya lazimci abin da aka dora masa dan me igtinaman li rahatihi al-hadirati dan ya samu damar ya mori hutun da zai yi na iya wannan lokaci hutun wata ɗayan da ba za a ci gaba da neman sa ba shi ne ya fi damunsa wato Allah ya tsare mutane da yawa in ce a ɗabi'a dai tamu galibi mutane da masu bashin da wanda ake ba bashin duk ana haƙuri wasu wuraren wani in yana bin ka bashi in ya rika bi ya rika bi duk inda ya san zai same ka to sai ya bi shi yasa ake wancan zancen ai na magana sallar juma'a in ya san dama akwai wani abu nasa a kanka to duk ran da aka ce albashi ya matso ya fi kowa sanin ran da za a albashi ko ba ka za ka gansu suna bin ministry ministry ran yaushe albashi ke fadawa na ministry kaza ran yaushe na ministry kaza ke fadawa musamman mu a irin nan da kowace ministry bankin da take daban zaga ana ana zuwa ana sani wani kuma ya san yadda za a yi dole sai ministerin an rubuta takarda da za a kai wa banki a rika cire masa kuɗinsa daga ciki duk ana yin irin waɗannan musamman in kamfanoni ne da kuma wasu bankuna ɗin da suka ba da basussuka mutum ya ɗaure rayuwarsa in ya shiga cikin irin wannan yanayi Allah sauƙi a to shine sai ke faɗin wannan cewa dan hutun da zai samu na wannan lokaci shine ko zai ribata sai ce to a shikenan na yadda na yadda a ƙara min dubu ɗaya a ƙara min wata ɗaya fa yazdadu bidhalika ma fi dhimmatihi sai abin da ke kansa kun ga ya karu ai ko abu'afan mudha'afa ninkin ba ninkin to haka za a ci gaba da yi yanzu in wani mara tausayi ne kamar da ake a irin wannan harkar bankuna ne wanda suke cewa za su karɓi bashin banki saboda larura kamar da muke zance jiya mutane za su ta fatawa cewa to ai larura ce me zai hana in je in karɓi bashin banki to in ya je ya karɓa wannan ruwan ba haka za a yi ta dora masa shi yana ƙaruwa yana ƙaruwa yana ƙaruwa har sai ya zama cewa gaba ɗaya albashinsa fa can zai tafi to don me mutum zai bautar da rayuwarsa ga irin wannan abu in akwai kofar da zaka iya haƙuri wallahi wannan shine abin da ya fi maka in ba haka ba duk wanda suka samu wannan kofar ta larura suka karba to suna nan yanzu a cikin nadama suke suna cikin nadama gidansa ana nema za a zo a ce to iyalan su fito dama in mutum ya mutu in yana da gida cewa za a to iyalansa su fito eh ba ruwan banki shi baya asara zai ce ku fito sai a je a sayar a sayar kuma sai su samu kuɗin su shikenan kun ga bashin da babanku ya ci ya jawo yanzu ba ku da gidan da za ku zauna don haka idan akwai shawarwari masu kyau ya kamata iyaye su rika ɗauka kar ka ji temporary daɗin da za ka ji na ka karɓi bashi wani ma ya karɓi bashi ya sake gida ne ya sake aure a yi wahalhalu kuma ga nauyin abubuwa sun hau kansa sannan kuma ya zo ya rasa yadda zai biya Allah ya sauke haka idan mutum wallahi duk abin da Allah ya haramta fa wallahi zaman lafiyarka shine ka daina shi in ka ce sai ka yi ko kai ta ƙofofi kai ta bin hanyoyi na hiyal hiyal shine dabaru ka shiga nan lungun irin dabarun yahudawa daga an ce an hana wannan sai su kwana nan sai su ɗauko kamar sun fi Allah wayo haka suke gani Allah baya san haka duk mutumin da yake masa dabara a shari'arsa Allah baya san wannan irin mutum in ya ce a yi kaza to mutum ya sallama wannan shine zaman ka musulmi Allah baya san kaza to ni ma na gamsu ba na so duba ku ga da sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka zauna da sahabba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga sun fahimci fa baya san abu ko bai fito ya faɗa ba sun yi sallama da abin nake sai ce ya za a yi su matsa wa manzon Allah sallallahu alaihi akan abu kaza to ne shine imani amma ba kai a karanta ma aya a ce kaza sai ka rika bin malamai ka je gun wannan malami ka tambaya in ya ce eh haram dai tana nan sai ka zagaya ka tafi wani har ana sawa malamai sunaye iri-iri wannan mai sauki wannan mai sauki da wasu laƙuba ma da bai kamata ma a ce ana faɗa ba a ce an je gun wani malami shi ai dama an ka je gunsa kawai zai sassauta maka sai ka ji ana ta neman masu sassautawa an fi shiri da su saboda kawai mutum so yake shari'ar ta zo masa kawai so flexible abin da ya ga dama ya yi abin da bai ga dama ba kuma ya bar shi musulunci gaskiya ba haka yake ba shi ba takura ake so asali mutum ya yi da shari'ar Allah ba Allah bai sa mana shari'a don mu takura ba amma shi miƙa wuyan buƙatarsa ake daga gare ka jin cewa la haula li wala quwwata ba ni da wata dabara ba ni da wani karfi sai da Allah ya da ni wannan shine imani ka sallama ka sallama kanka gaba ɗaya ga Allah sai da Allah ya da kai shine ake nufi da submission din ai me ma'ana da submission to submit wholly ka miƙa kanka gaba ɗaya sai da aka yi da kai in Allah ya ga dama ya yanka in Allah ya kyale ka ya kyale ka in ya ce bi nan ka bi shi ne ka yarda da Allah amma ba ya ce nan za a bi sai kuma a ta kwane-kwane a ta neman hanyar yadda za a kauce wannan tsare-tsare a ta tawili bi falsafofi iri-iri sai an fita daga abin da Allah yake so a yi wannan ba alama ce ta masu imani ba ba ina mazancan wai masu kokowa sai sun kauda shari'a ba aslan a mai bin shari'ar kuma ya zama baya jin yana da wata natsuwa a dokar Allah shi yana jin kamar akwai takura a dokar ya kamata ya bi wata hanya kaza dan ya fita ya bi wata hanya kaza dan ya fita duk alama ce ta cewa baka yarda da abin da Allah ya ce ba Allah tsare mu sai ce a fayazdadu bidhalika ma fi dhimmatihi adhafan mudha'afa min ghairi naf'in wa intifa'in ba tare da ya amfanar ba ba tare da ya amfana ba eh bai amfanar da kowa ba shi bai amfani da komai ba ana nufin wannan dubu ɗayan da aka ƙara masa a misalin da na ba ku ko wannan dubu ɗayan da Allah me ya sababinta me aka saya an yi tabaduli an yi wani exchange daga wannan taraf din zuwa wannan taraf din babu haka me ya kawo ta zalunci to shine abin da yake nufi babu amfani gare shi babu kuma amfana da yi bai amfanar da kowa ba domin shi ai bai amfanar da wanda ya bashi bashin da wani abu ba ko shi kuma bai amfani da wani abu ba shi wanda ya wanda ya bada bashin shi ne yake ganin wannan dubu ɗayan ta zo masa wannan kuma ta zalunci ce ba ta amfani ba ce da ya zo masa da ita an gane abu da haka min gairi naf'in wa intifa fa fi qawlihi ad'afa mudha'afa fadin sa da yace ad'afa mudha'afa tanbihun ala shiddati shana'atihi bi kathratihi wannan fadakarwa ce da yake yi akan muni da tsananin abun kyamar da ke cikin yawan abun ai ta ninka maka ai ta ninka maka ai ta ninka maka wa tanbihun li hikmati tahrimihi sannan kuma akwai fadakarwa har yanzu akan hikimar da ta sa aka haramta abun saboda ninkin ba ninkin abu a ta ninka maka abu bayan kuma babu wani muqabil babu wani abu da ka samu sakamako babu wani ciniki babu wani abu da aka baka haka kawai ka an zare maka kuɗi yanzu ku duba ku ga abin tausayin da mutane suke shiga mutum ya karbi bashi ya gina gida musamman irin harkar mortgage din da ake shi kuma percentage ne da duk shekara accumulating yake ƙari ƙaruwa yake yana tata yana hauhawa yana hauhawa yana hauhawa sai a samu lokacin da da mutum zai rasu ga gidan da ya gina in misali a ce ya ya karbi bashin miliyan nawa nake gina gida yanzu to ya danganta ya danganta ko iri iri mu yi zancen irin namu na nan misali a ce ya karbi bashin miliyan ɗaya biyu uku zai gina gida to kuma yana gama ginawa an fara biya yana fara biya wata wata ne shi kuma albashi da ma ya yake dan abin da ake cirewa a ciki a bayar shekara nawa mutum zai bai gama biya ba to mutum yana mutuwa to sun san security da aka sanya domin a ba su kuɗinsu ya fi tsaya domin albashi mutum yana zama ya cancance shi ne in yayi aiki to ya mutu za ka ba mai aiki za ka yanzu kawai da za su yi su nemo kuɗinsu to da za a yi shekara biyar ana processing ya za a yi kaza ya za a yi kaza ya za a yi kaza ba za su ce ya mutu shikenan ruwa ya tsaya ba fa saboda tsaba zalunci sai a ci gaba da shekara biyar din nan ana neman ya za a fito da haƙoƙinsa na wurin aiki ya za a fito da abin nan ɗinsa kun san wani wurin fenshin sai ya daɗe bai fita ba da 'ya'yan suna ta bi ofis ofis kafin ya fito an yi shekara biyar to wannan kuma kuɗin bashi to ba fa tsayawa yi a wancan kuɗin ranar rasuwarsa ba haka za a yi ta ci gaba ana yankewa sai ka ji abu ya zama wajen miliyan goma sha wani abu a cikin miliyan uku to yanzu Allah da wanne za su je su zo su ce sun haƙura da gidan a ce ba haka ake so ba saboda sai kuɗin sai idan gidan za a sayi da shi ya biya musu wannan abin da ya kai ne yanzu na miliyan goma sha biyar in gidan iya miliyan bakwai za a sai da shi yanzu ka a kaddara ma yanzu saura nawa ake bin su wajen miliyan takwas kuma to yanzu ina za su je su samu kun ga sharrin karbar irin wannan bashin ai da haka ba zancen mutum ya zo ya damu cewa larura larura larura a'a abin da zai jawo maka a baya a ƙarshe tun da rayuwa baka san inda za ta tsaya ba kai gani kake za ka daɗe har ka gama biya baka da tabbas ka karka je ka ɗoro man kanka da iyalanka ƙarin musifar da kuma ga shi dama Allah maɗauki ya haramta abu Allah kyauta la ilaha illallah to shine sai ke cewa wa anna tahrimar riba sannan kuma akwai tambihi akan faɗakarwa akan cewa haramcin riba hikmatuhu hikimar hakan shine anna Allah mana'a minhu Allah ya hana ne lima fihi min adh saboda abin da ke cikin sa na zalunci dan Allah yanzu misali waɗannan masu bankin da za su bada miliyan uku abu ya ya ta hawa ya ta hawa ya kai miliyan biyar miliyan goma sha biyu haka kawai za su same ta ta me hmm? in ba zalunci ba sunan wannan abu ba saye ba sayarwa haka kawai sun ɗauki kuɗi sun baka da kuɗi ake kasuwanci je mu yi maganar nan yana cikin abin da ke jawo bala'i a ce kuɗi ya haifar da kuɗi a'a kuɗi a sa shi a kasuwanci a sa shi a noma a sa shi a aiki sai ya haifar da kuɗi sai a ji daɗi kuma sai ya watsu mutane su samu aikin yi amma mutum ya zama cewa aikinsa shine ya sa kuɗi a wani wuri kuɗin shi kaɗai shi zai janaretin wani kuɗi to wannan shine yake haifar da waɗannan bala'o'i da ake ciki iti wa dalika anna Allah awjaba awjaba indara al-mu'sir mun lura Allah madauki ai ya wajabta shi marar hali shine al-mu'sir ai masa jira ai dako a saurare shi shine indar ba inzar na gargadi ba na intizar a saurare shi wa in kana zu usratin fa nadhiratun ila maisara ita yake ishara zuwa gare ta don haka Allah madauki ya bada umarnin wajibi ne a saurara wanda ba shi da shi wa baqa'a ma fi zimmatihi min ghairi ziyadati sannan kuma abin da yake kansa din ya tsaya a haka ba tare da an kara masa ba kun gane abu wannan shine abin da Allah mulki wajabta don haka idan kana misali wancan misalin da muka bayar na dubu goma mutum ya zo ya ranci dubu goma a wurinka in wata uku ta yi ba shi da shi an bincika babu babun ta yi babu to ai haƙuri a saurara masa kar a ce za a ƙara masa wani abu a jira a ƙara lokacin amma kar a ƙara kuɗi ma'ana a ce to an ƙara wata ɗaya amma kar a ƙara dubu ɗaya shine abin da ake so wannan shine abin da Allah ya wajabta wa wanda yake ba da bashi kamar da na ambata mana ina so in sake nanatawa kun ga da bashi da aro da ajiya su amana duk waɗannan abubuwa babin su ba na iwab ba ne babi ne da malamai a cikin harkar mu'amalat suka sa su a babin taimako taimako mana asali shine musulmi ya taimaka wa ɗan uwansa da rance duk rancen da aka bayar bai halatta ba a samu amfani a cikin wannan rancen asali na baka rance ne don ina so in taimaka maka buƙatar ka immediate buƙatar ka ta yanzu ka iya cin mata ka samu ka biya harkar sallah ne ya'ya wane ne za a sai waye za a sai waye a taimaka in aka yi wannan to kuma sai a jira ka yadda ka karɓa ɗin nan sai ka dawo da shi to iya wannan taimakon ka aka danka fita daga matsala amma a sanya a sanya wannan harkar ta ba da aro ta zama cewa hanya ce ta yin kuɗi in bayar saboda wani abu ya biyo baya in karba in karba wannan shi ake ce riba kuma haram an gane abu shi yasa karkashin wannan ai malamai suka sanya matsalar nan idan mutum ya bada ajiya ba rama mai wannan zancen mutum ya bada ajiya saboda ajiya a babun ita ma taimako take in an baka ajiya asali an amince da kai ne ba za ka yi sakaci ba don haka shi yasa in aka baka ajiya sai aka sace to a shar'ance ba za a kama ka da laifi ba sai fa idan an samu cewa sakaci kai baka ajiye a inda ya kamata ka ajiye ba ka ajiye a inda galala haka aka zo aka ɗauke to wannan sai ka biya saboda me wannan harkar da ajiya da su amana a babun taimakon juna take na al'umma musulunci kuma addini ne tausayin juna don haka kar mutum ya zama cewa ya nemi kuɗi da irin waɗannan abubuwa ba a neman kuɗi da irin waɗannan abubuwan da ke asalin su shine ka taimaka wa mutum Allah sa an fahimci zance to don haka waɗannan babobin waɗanda ba musulmi ba suka zo suka fi ƙarfin mu akan harkar kasuwanci tilas sai ka ga wani har yana nema ya ce ai dole ne yanzu idan ba kai wannan mutuwa ya za ka yi yanzu mu mutuwa za mu yi in ba mai kaza ba duk kuma to kuma dokar Allah fasa ta za a sai a ce to shikenan saboda duk duniya yanzu riba ake aiki da ita don haka dole kuma kowa sai yayi shikenan kamar da ana samun wasu malaman da suke irin wannan abu akwai hatsari malami ya canja dokar Allah kawai saboda dai a ce wai ai in ba haka ba rayuwar a yanzu ba za ta daɗi ba ai ba inda ma za ka je komai ba zai yiwu ba ba haka bane kai gurgurdan abin da za ka yi Allah subhanahu wataala kuma shi ke kare mutane Allah ya tsare mu sai yake cewa inani wa baqa ma fi dhimmati min ghairi ziyada fa ilzamuhu bima fawqa dhalika tilasta masa da abin da yake sama da haka a ce za a kara masa- masa wani abu kamar dubu ɗaya a cikin misali da muka bayar zulmun mutada'if zalunci ne ninki ba ninki shi ma da ya hauhawa da ya multiply shine mutada'if فيتعين على المؤمن المتقي تركه don haka wajibi ne tilas ne akan bawan Allah mumini mai tsoron Allah tarkuhu ya bar wannan abu kada ya zalunci wa adamu qirbanihi qurbanihi kada kuma mutum ya kusance shi ma'ana kada mutum ya kusanci wannan irin aiki li'anna tarkahu min mujibati taqwa domin kuwa barin wannan abu ma'ana barin cin riba yana cikin abin da takawa take wajibta maka don haka in dai kai mumini ne hakikani mai tsoron Allah to ka bar wannan abu in kuma ka bi ka bar- ka bi Allah ka bar wannan abu to ka tuna alƙawarin da Allah ya yi. me Allah zai zai taimake ka kun gane wannan zancen ya uwa kar ka tsoraci talauci in ka bi dokar Allah kar ka ce ni wannan abun in na bar shi ai zan talauci in ya bar riba ya bar karɓarta da bashinta da ba da bashin da karɓar abubuwa da fa'idanta da ita ya rayu a kansa ya ci ya ci da ‘ya'yansa ya gina gida ya ci fatar da kansa duk akan wannan abu sai ya ji cewa in ya daina wannan harkar ai shi to yanzu kuma me mutum zai yi shi duk kwakwalwarsa ta toshe babu wata hanya da Allah zai bashi sai ta hanyar wannan wannan shi ake so mutum ya tuno ya ji tsoron Allah ya ce wannan abin tun da Allah baya so na haƙura to idan ka haƙura ai ka ji tsoron Allah kenan ko to ka tuno wa in tattaku wa tasbiru to Allah madauki taimakonsa zai zo maka yauwa zai baka taimako zai fidda kai daga talaucin zai abin da kake samu ma ta hanyar riban sai Allah baka ninkin ba ninkinsa ta hanyar halal amma saboda ba a yadda da abun ba ana tsoron talauci ana ga in an bar abin za a shiga uku sai Allah ya barka kai ta shiga uku kuma ta wannan hanyar bai maka maganin wancan din ba kamar da dai muka faɗa ka duba duk halin mutumin da aka san shi har ka sake nan ya bada irin wannan bashin a ƙara masa ko irin wancan cinikin na ina masu bada kyau abin nan bashin a tamfa su ba masu albashi su zo suna karɓar fiye da haka ba za ka taɓa ganin su cikin kwanciyar hankali ba ni ban ce na san wani ba amma in kai ka san wani ka bincika ka gani za ka ga rayuwarsa ba mai daɗi ba ce kuma bai samu kwanciyar hankali ba baya cin isasshe ya ƙoshi a gidansa abin hawa ma ba zai iya mai kyau ba kullum yana kukan matsala saboda mai Allah maduki zai ci gaba da azabtar da shi akan wannan zaluntar mutane da yake yi haka ba hanya ce ta neman kuɗi ba a barta a yi kasuwanci wa halallahu bai'a wa harrama riba kamar da Allah maduki ya faɗa to sai ke cewa wal falahu mutawaqqifun ala taqwa cin nasara da samun babban rabo shine mutum ya biya bukatarsa duniya da lahira kuma ya tsira daga abin tsoro duniya da lahira wanda shi ake cewa al falah to wannan mutawaqqifun ala taqwa sharadin samun sa sai sai akwai takawa fali hadha qala don haka Allah mu ce wattaqullaha la'allakum tuflihun wattaqun nar allati u'iddat lil kafirin ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah ku kiyaye ku bi abin da Allah maɗauki ya ce ku hannu daga abin da Allah ya maɗaukaki ya hana la'allakum tuflihun in kun yi haka za ku samu fala'i duniya ta yi muku kyau shine fala'i lahira ma ta yi muku kyau Allah ya baka abin da kake bukata a duniya Allah ya tsare ka daga abin da kake tsoro a duniya Allah ya baka abin da kake bukata a lahira Allah ya tsare ka daga abin da kake tsoro a lahira wannan shi ake ce mafalahi to in ka ji tsoro ka bar wannan haram din ka yadda da Allah ya hana baya so ka je gun Allah ka haƙura to sai kaga Allah madauki ya baka ka ci nasara a duniya ka yi kuɗi kuɗin da shi kake so a duniya sannan kuma Allah ya tsare ka daga bala'i daga gobara daga cin mutunci daga wulakanci daga zagin mutane daga la'ana da ake maka saboda zaluntar mutane da kake yi sai Allah yake sa maka albarka a rayuwa a lahira kuma in ka je ka samu aljanna kuma a tsare ka daga wuta wace riba ce tafi wannan ya'yan uwa to in aka samu tsoron Allah wallahi ana cin nasara a duniya ana cin nasara kuma a lahira kar ka taba tunanin cewa wallahi dabara ka ce ta sanin economy dabara ka ce ta sanin kaza da kaza ita za ta fidda kai a'a iya kasuwancin ka shekara kaza kana da experience na kasuwanci kai ne ma mai koya mutane kaza da kaza duk ba wannan ce za ta fidda kai ba ka ji tsoron Allah a kasuwancinka sai Allah ya sa maka albarka kar ka cuci kowa ka yadda cewa ba za ka cuci kowa ba ba ta hanyar riba kawai ba ko a harkar ciniki ka gamsu ribar da ta zo maka komai kankanta ta kai addu'a Allah sa mata albarka in Allah ya sa mata albarka matsalar ita ce mu ba mu san me albarka din nan ba idan mutum yanzu zai sai da abu ya sai da shi dubu goma ya samu ribar dubu ɗaya a ciki wani kuma yana ta hankorin ya samu ribar dubu biyar a kai abin dubu goma da ya samu ya samu sha biyar ya samu biyar a kai kun zai sai da shi sha biyar kenan ko wani kuma ya sayar dubu goma sha ɗaya ya samu dubu ɗaya albarkar ita ce wannan dubu ɗayan in ya sa ta a cikin kuɗinsa ya ɗauka ya sake sayo wasu kayan sai ka ganin da nan kayansa sun yi sauri sun shiga an sayar ya samu ribar ko kaɗan ce ya sake sarowa wancan ba a sai nasa ba ya sake sai mutum ya sari sau biyar wani bai gama nasa ɗaya ba saboda me saboda albarkar da aka sanya masa sai kaga abin da ya rasa a can din nan ya zo ya same shi kuma a nan saboda Allah ya sanya masa albarka in kai haƙuri albarkar nan ta Allah ce domin dama me ma'anar albarka kafratul khairi yawan alheri shine albarka to in ko ka ji tsoron Allah wallahi Allah zai sa maka albarka haka kuma abin yake ba kawai a maganar kasuwanci ba a kowanne abu da Allah ya ce haram ne karka yi shi wallahi in ka fasa ka haƙura sai kaga Allah maɗauki ya musanya maka wani abu duk mutumin da ya bar wani abu da Allah ya haramta sai ya bar shi domin Allah to Allah zai musanya masa fiye da wannan abun alheri ko menene shi Allah ya ba mu basirar gane haka sai sai wattaqun nar allati uiddat lil kafirin ku kiyaye wuta taqwa nan ba ita ce taqwa ta tsoron Allah ba nan an ce wattaqun nar shin irin tsoron da kake wa Allah shi ake nufi kai wa wuta an ce wattaqullaha la'allakum tuflihun sai kuma aka ce wattaqun nara shin irin tsoron da kake wa Allah shi zaka yi wa wuta ba haka ake ne Allah tsoronsa tsoro ne da zai sa ka so shi ko tsoro ne da zai sa ka matse shi tsoro ne da zai sa ka yi da'a ga dokokinsa wuta kuma abin da ake nufi ba tsoro ne na irin wancan na ƙauna ba abinda ake nufi ka sanya wiƙaya ka samu ijabi ka sanya wata katanga tsakaninka da fadawa cikinta wannan kuma ta za ka yi shi gashi bi tarki ma yujibu dukhulaha ka bar abin da yake wajabta shiga wuta shine ma'anan ka ji tsoron wuta din ma'ana daga cikin abubuwan da suke sanya a sa mutum a wuta ita ce me cin riba misali da sauran laifuffuka to in kana son ya zama ka tsira baka shiga wuta ba to ka aikata abin da yake sabbaba ga mana kar ka aikata abin da ke sabbaba shiga wuta ka bar cin riba ka bar zina ka bar sauran abubuwa da Allah madauki ya haramta min al-kufri su kafirci wal ma'asi saban Allah al ikhtilafi darajatiha a gwargwadon sabanin wato darajarsu wannan zunubin yafi wannan wannan zunubin yafi wancan فإن المعاصي كلها لمنك ذنوبين باكي دينسو وخصوصا المعاصي الكبار مسمى من يمن يم ذنوبين تجر إلى الكفر سنة توابع كافر ko idan zaben Allah ya yi wa mutum yawa zai kai matukar da zai ji ai ba komai in yayi to daga ran da ya ce ba komai in yayi ya halatta in ya halatta ko ina yake ya kafirta yawwa bal hiya min khisalil kufri kai suna ma cikin ɗabi'u ɗaiɗaikun afradin components da suka hada abin da ake ce makafirci domin da tattaro abu ɗaya ne da abu ɗaya da abu ɗaya suka haɗu suka tattara wani abu aiko to haka kafirci yake da laifi kaza da laifi kaza da laifi kaza su suka hada shi haka waɗannan laifuffukan suna cikin abubuwan da suka hada shi kafirci har yanzu allazi a'adda Allahu an-nara li ahlihi wanda Allah madaki ya tattali wuta domin masu a ‘yan wuta ɗin ma'ana masu kai sabon Allah masu kafirci tattali dan me ake yi da tattali muna wannan zancen koyaushe faɗin tanadi eh dama ba fasarar kalmar nake ne abin da ake nufi Allah ya kintsa wuta duk abin da aka ce an kintsa shi an ajiye shi to lalle ba wai wujudin nasa kawai ba ƙari akan wujudin samuwarsa shine an ajiye shi an kintsa shi don yi wannan aikin da aka ajiye shi don haka babu wata sassautawar azaba a cikinta kun harange abin da nake nufi duk abin da Allah ya ce kintsawa ma yayi to fa ba da wasa yayin shi ba dama shi duk abin sa ba wasa a ciki yadda yayi dan adam ku duba yadda ya halicci dan adam yace wa laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim mun halicci dan adam a gini diri mafi kyau ya kintsa dan adam ka duba kuma sauran halitta yadda ya yi su duk abin da ka canza daga halittar Allah za ga bai daidai ba yadda ya sa shi dinnan haka ya kamata to in ya ce maka ya yi tattali aljanna to ya yi tattali tun da ya faɗi kalmar tattali yanzu ko kai ne aka ce tafiyan nan da za a yi da kai ka kintsa sosai kuwa ko baka kintsa ba ce mu je dai amma in ka ce na kintsa to ma'ana fa a shirye kake abubuwanka to ka kalli wannan ma'anar ta kintsawa aljanna ba da wasa aka kintsa ta ba wurin jin daɗi ne wurin natsuwa ne wurin kwanciyar hankali ne to wuta kuma tun da yace ya tattala ta wallahi gun azaba ce da shan bala'i ku duba ku gani cewa ya kintsa ta ni abin da ke so ku hango ke ne duk abin da aka ce an kintsa kuma sai ka duba waye mai kintsin Allah ne wanda ya fi kowa iya komai to ya kintsa ta don ta zama wurin azaba wurin da za a sa kafirai su dawwama har abada Allah ya tsare mu daga shiga cikinta kuma sannan har yanzu a wani babi na aƙida mun san wannan magana cewa shin wuta da aljanna suna nan yanzu ko sai nan gaba za a yi su hmm? suna nan tun da kun gani ai ya amfani da uiddat an yi tattalin ma'ana tintini an yi yawwa wannan nassi ne kuru-kuru akan cewa Allah ya riga ya yi duk da cewa akwai wasu abubuwa dangane da kiyama da akan faɗe su da mazi ana nufin za su zo yawwa amma akwai wasu dalilan daban da suka karfafa mana wujudin jannati wannan cewa aljanna da wuta suna nan yanzu sun yi an gama su an gama gina aljanna an tsara daɗin yana nan wasu 'yan bid'a daga cikin mu'tazilawa su ne suka ce a'a wai ya za a yi to kun ga an shigo da hankali Allah dai ya ce ya yi su sai suka ce a ya za a yi Allah ya yi abu ya daɗe haka ba wanda zai amfani a cikin ai almubazzaranci ne shekara miliyoyi an daɗe sai sai Allah ku ba almubazzaranci don haka wannan ayar sai mu canza mata ma'ana sai mu ce a bai yi ba tukunna ana nufin nan gaba za a yi kun fahimci wannan shine sharrin bid'a ka ji kafin Allah fahimta dama duk mai bid'a inda ya dosa kenan ya fi Allah sanin abin da za a bauta Allah da shi ya fi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sanin abin da ya kamata a ce shi yasa in Allah ya faɗa sai a ci masa gyara ina faɗin wannan kalma ne na san su in an faɗin tambayar sa sai ba haka suke nufi ba amma duk wanda ya bid'a to haka yake nufi ya bauta wa Allah ba da abin da Allah ya ce a bauta masa ba ya fi Allah sanin abin da za a shiga aljanna ya fi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hanyar shiga aljanna in ko yana respecting yana girmama Allah da manzon Allah sallallahu alaihi to ya hakura da abin da yazo a cikin nassi ya bauta Allah da shi shine intelligence kana da basira kana da kwakwalwa ka fahimci maganar Allah kai fiqhu a ciki ka gano abubuwa wannan ba shi aka hana ka ba amma ka gano abin da zai rusa maganar Allah ka ce maganar Allah tana bukatar sai an canza mata ma'ana kuma ba ka da dalili akan haka daga Allah ko daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine ake ce sharri Allah tsare mu daga sharri irin wannan to wasu daga cikin su abin da suke faɗi kenan cewa Allah bai yi aljanna ba tukun wai sai nan gaba wannan dai na sha na mun taba ba sau ɗaya ba mun sha magana akan sa mu kyale shi sai ce a ina ne fatarkul ma'asi don haka barin sabo yunji minan nar yana tsayar da mutum daga wuta wa yaqi min sakhatil jabba kuma yana tsare mutum tsakaninsa da fushin Allah maɗaukaki aljabba wa af'alul khairi ayyukan da'a kuma ayyukan alheri da mutum zai yi kyautatawa makota kyautatawa marayu kafin ma wannan babban wajibi kyautata ma iyaye sanya musu farin ciki zama da su lafiya rashin ƙosawa ga yi musu da'a rashin musu kunkuni taimakawa ƴan uwanka na jini duk wannan na cikin babban wajibi kafin taimakawa fakirai da mutanen unguwa mun fahimci wannan abu yawa to irin waɗannan ayyukan alheri والطاعة بأيك داء سوكما توجب رضا الرحمن سنة وجبت معنى سنة سبب أسامو يردر ألا من رحمة ودخول الجنان بشقاء جدا الجنة وحصول الرحمة سنة سبب كما أسامو رحمة دقاء الله ولهذا قال شيساء الله يسي وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون ko kuma sai kawo maganar rahama ku yi da'a ga Allah ku yi da'a ga manzon Allah ko ko a samu ma'ana in kun yi haka to za a ji kanku da ya za ku ji da ya za ku yi da'a ga Allah bi fi'lil awamiri imtisalan wajtinabin nawahi yawa ku aikata abubuwan da Allah ya umarni da su imtisalan dan bin umarni wannan me yasa ya kawo wannan kalmar akwai magana da malamai suke a babin niyya a babin niyya idan mutum ya yi abu kawai haka kawai ba dan an ba da umarni ba kawai ya ga dama ya yi ba da niyyar ya samu lada ba ba da niyyar saboda Allah ya ce ba yana da lada ba lada ana buƙatar duk aikin da za ka yi in umarni ne Allah ya ce ka yi to ka yi shi imtithalan wannan shine zai haifar maka da samun lada an fahimci abu yau don idan kai ba da niyya ba to ba ka samu lada ba da mutum yanzu zai zauna ya yi alwala ya saba yana wanke hannunsa in ya ci abinci to da ya wanke hannun sai kawai ya karasa ya alwala a zuciyarsa ba da niyyar yin alwala ba sai aka tambaye shi mun ga kayi alwala sai ce wallahi kawai da yadda na wanke hannuna ne sai jikin ya saba sai ne to nan alwala ba zai sallah da ita ba saboda me babu niyya cikinta yau dole ne sai ya zama da niyya yi ya yi niyya imtithalin abin da Allah maɗauke shi yi amma kar mutum ya fahimci idan ya saba yi duk lokacin da ya zo ban ɗaki zai alwala wannan kuma dama dole ya halarto niyya cewa nan gaba ko da bai ce zan yi sallah da wannan alwalar ba in dai ya yi alwala da niyyar alwala ya shikenan to ko ina fila da ita ko daga baya niyyar misali tun safe zai tafiya sai alwalarsa bayan ya yi wanka da niyyar zai alwala shi in dai ya yi niyyar alwala to ko a zahar ta zo bai sake bai karya alwala ba ba abin da ya fita daga jikinsa na warware alwala zai iya sallah da ita abin da ake dama faɗakarwa shine karkai abu ba tare da niyya ba to sai ke cewa fa ta'atullahi wa ta'atu rasulih da'ar Allah da da'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayi biyayya ga Allah da manzo min asbabi husulir rahmati ya cikin sabubban da suke suke sa a samu rahama daga Allah nan rahamar wacce ake nufi rahmatullahi al-khassa rahamar Allah ke bantacciya wadda ta shafi mu'minai in ba haka ba kowa a duniya da musulmi da ba musulmi ba kowa ƙarƙashin rahamar Allah ke rai har kafiri yana cin abincinsa waye bashi Allah ko akwai wani ubangijin daban da suke bauta wanda shi ke zubo da ruwa daga sama babu don haka suna samun rahmar Allah ne suna shi amma don haka nan la'allakum turhamun ana nufin rahmatan khassa rahama ta musamman da za ku same ta sakamakon da'ar da za ku yi wa Allah subhanahu wata'ala to wannan ya gama da wannan ayar kenan sai kuma Allah maɗauki ce wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin ku yi tsere ba asri'u aka ce ba da an ce asri'u ku yi gaggawa ko ku kaɗai ne sari'u kuwa da ku da wasu ku yi tsere a gawa ya riga wani shine bambanci saboda ya zo a babin mufa'ala gani in so ake a ce maka kai yi sauri ka kawo kayan nan sai a ce asra yi sauri ba za a ce sari ba in sari ne to sai a ce sari a haka fi tanfid al'amri ma'ana yi sauri ka yi riga dan uwanka wajen zartar da wannan ubar da ka tunda Allah ce wa sari'u competition ake koya mana ana so ne kada mu zauna haka kawai ana ta aikin alheri ba ma kokari mai in ka ga wani yayi to kai ina jin wannan zancen ko kwanan yau to wasadi'u ila maghfiratin min rabbikum ku yi tsere rigegeniya ila maghfiratin zuwa ga wata gafara ta zo na kira saboda girmanta akwai inda Allah maɗauki kan sa abu ya zama na kira dan nuna muhimmancinsa da girmansa wata irin gafara ce ba ku santa ba ma asalin gafara shine lullubewa al-ghafru shi sa ake ce ma wannan malafa da ake lullubewa saboda rana ko da ake sa wajen yaƙi ya sunanta mighfara ake kiranta mighfara saboda tana lullube kai yadda ba za a sare shi da gaggawa ba banda silke akwai da bayan sa silke ake sa ta annabi sallallahu alaihi wasallam shiga lokacin fathu makka dakhala wa ala ra'sihi mighfara akwai san hadisin nan ba asalin mighfara abin da ke lullubewa don haka ma'anar gafara shine suturcewa mu kuma bahaushe gafara kauce kenan ko ba ka ba ko ba yanzu an nuna ka ce kai gafara nan shine ka bada hanya asali kuma ɗaukowa muka yi muka yara kuma muka canza mata ma'ana ko mutum zai je gida mai kwanye sallama assalamu alaikum sai ce gafaran ku dai to ina za a tafi asalin gafara dai ma'ana lullubewa zunubi Allah lullube mana zunubanmu Allah samu cikin bayinsa waɗanda zai musu irin abin nan da kullum mukan faɗi wannan saboda dai kwaɗaitarwa da kuma nuna ra'amar Allah madaukaki shine hisabin yasira wanda Allah madaukaki zai kira bawansa ya lullube shi ya ce kai laifi kaza kai laifi kaza kai laifi kaza qad satartuha laka fi dunya na lullube su maka wannan abun a duniya a yau ma kuma zan lullube maka babu wanda zai sani mutane suna hange ba su san me ake ba tsakanin Allah da bawansa sai ya gama sai Allah ce shikenan an gafarta a duniya ba wanda ya san kana yi a lahira an koyi ba wanda ya san kana sai aka kawai ka shiga aljanna wannan abu dadin sa ba kadan bane Allah ba mu wannan bai Allah ta bike mu wa jannatin da wata aljanna arbuha fadinta as-samawati wal ardu la ilaha illa kai halittar Allah ashe da faɗi take da yawa shi yasa abinda malaman geography suke ba da labari na ne da saman nan take maganar wannan duniyar da kuke ganin ta haka take yar hinken nan kamar kiyashi in ka kwatanta ta da rana girman rana da nisan da muke to ita ma ranar akwai abin da ya fita girma ita ma akwai abin da ya fita a cikin galaxy daya ta a ce akwai milky way akwai menene duk halittar Allah ce haka Allah ya halicci abin nan da haka girman halittar Allah abin ya wuce da kake tsammani da haka mutum karma yanzu ya zo ana zancen as-samawati wal ard ai irin ta wannan a ce gidanka ne je ka shiga sai kai mamaki yanzu to duk duniya in kowa za a bashi wannan aljannar samawati wal ard din to da Allah duk a ina suke duk a cikin halittar Allah suke yanzu Allah bayan Allah ba ma yi tsere mu samu wannan abin da ake faɗa ba mun yi tsere mu samu ko ba ko ba tsere kai wajibi ka fidda kanka kawai daga hanyar da za ta shigar da kai wuta to ballantana kana ganin wani yana aiki ko ba wanda yake yi kai wajibi ne kai ka tashi ka tsere da kanka armu as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin an yi tattalinta kun gani ita ma ashe tana nan an yi tattalinta lil muttaqin ga masu tsoron Allah masu bin dokokin Allah الذين ينفقون في السراء والضراء سنة وأندا سكي كشك ننسو سكي تيمكو في السراء أهال kwanciyar hankali suna da kuɗi halin yusur Allah ya hore ra'i da halin rashi ma'ana in ba su da shi ma ba sa rena taimako mun abin in suna da shi suna bayarwa sosai in ba su da shi ma ba za su ce a to an yanzu kan sai dai a bani ba mentalitin bahaushe Allah ba ku samu kullum muna faɗin wannan wallahi so muke a daina kowa ya tashi ya nema aqidar Allah ba ku samu cuta ce kai kokari Allah ya baka ka roki Allah ya Allah ba ni ba wani abu bane ba abin da yafi karfin Allah ya baka duk abin da zai tara mu ya faɗa da zai tara mu a lokaci guda kowa ya roƙi wani abu kuma kowa a bashi kun ji wannan abu ma ya kamata ma mu ambace shi da su in kowa da kowa zai haɗu yanzu a ce nan dinnan gaba ɗaya mu ƴan masallacin nan kowa ya ce a bashi kwatankwacin duniyar nan ba birnin kudu ba gaba ɗaya duniyar nan a baka ita taka ce to duk Allah sai bamu kuma duk mutanen duniya tun na farko tun daga annabi adam har na tashin kiyama ran tashin kiyama duk wanda za a samu kowa zai ce a bashi duniya kowa ya ce a bashi duniya ko fiye da ita to in Allah ya ba mu gaba ɗaya kowa aka bashi abin da ya rage a dukiyar da Allah ya mallaka ko abin da Allah ya mallaka kamar a tsoma allura ne a zare ta daga wuta ai daga ruwa dan Allah ka duba irin wannan girman abin da Allah mulki ya mallaka amma ya mallaki wannan abu ya ce kai masa da'a in ka zo zai baka amma malam ka tsaya kana faɗa akan abin da a duniya za ka samu kuma ka rasa shi ka saba wa Allah akan abin da Allah madaukaki bai sanya masa wata kima ba Allah subhanahu wataala ya tsare mu to ina ga dole mu tsaya nan da lokaci yayi ga hadari ya zo kuma dama farkon fassara iya kalmomin ayan ne insha Allah darasin mu na gobe sai mu karasa kuma sannan mu karanta abin da malam Sa'id ya ambata da fatan Allah subhanahu wataala ya mana rahma Allah biya mana bukatun mu na alheri Allah ya tsare mu daga kowane sharri wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ba tambayoyi kowa ya gudu